أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم
yanzu kamar yadda yan wa jiya muka yi bayani to an samu akasi maimakon a tashi cikin suratul a tashi maimakon suratul anbiya'i to ya tabbata suratul hajji za a tashi shi yasa muka dawo yanzu za mu tashi a kan suratul hajji don ka ga cewa jiya mun fara suratul anbiya'i kuma yau mun tsallake ba tsallake aka yi ba jiyan ne ba nan ya kamata a tashi ba eh a suratul hajji ya kamata a tashi to suratul hajji wannan wato sura ce madaniya eh sura ce madaniya Allah yana cewa ya ku mutane ana nufin ahalin makata da kuma wa'insunsu ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijin ku ai ku ji tsoron ukubarsa da an su di'uhu shine ku biyayya gare shi sannan dai rawar ta al'ama ai alharakatu shadidatu haraka wa zubi mai tsanani lil ardi ga kasa allati yakunu ba'da hadlu shamsi wanda hudowar rana yake kasancewa bayan wannan rawar ya to rana ta hudo min magaribi har daga yammanta allazi huwa qarbar sa'ati wa shine wato wato kusan tashin alkiyama shay'un azimu abu ne wanda yake mai girma fi izajin nasi cikin rawar da mutane allazi huwa nau'un min al-iqabi wanda yake shi nau'i ne daga wato hukuma eh kamar yadda muka faɗa wannan zalzala ce raurawa ce jiya a cikin bayani da muka yi mun bayani akan abubuwa alamomi wanda suke nuna wato kusancin tashin alkiyama wannan raurawar idan aka same ta to shi kenan bayan ta sai kuma shi kenan rana sai ta fito daga yamma يوم ترونها يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس وما هم بسحاره
yau tarauna ha ta tsaro kullum murna ake rana ce da za ka ganta ai wato ta zahalu ai da sababi ha kullum murna saboda wannan rarrawa wato dukkan wata ne ciki wato wato za ka ganta za ta gigice za ta gigice amma an ta arkaburan wato abinda wato suke shayarwa ai ma'ana kan samu za ta ma manta ɗan da take shayarwa wata zan kullu za ta hamlin hamlaha kowace ma abuciyar ciki a wannan yini za ta haife abin da yake cikin cikinta ma'ana wasu mai ciki za ta haife cikin wata ran nasu sigara za ka ga mutane suna masu maye min shiddatul khawf saboda daga tsananin wato tsoro amma fa su ba masu maye bane saboda sun sha wani abin maye a ba abin shan maye ba abin wanda in an sha shi ake maye suka sha ba a ajiji cewa ce walakin na azaballahi shadid eh kawai wato azabar Allah mai tsanani ce eh fahim su khabunuhu suna tsoron wannan azaba eh saboda ga sun waye kan sun waye gari sun ji su a cikin wannan wato yanayi shine anan shehu yayi magana akan maganar wato tazharu kullu murdi'atin amma arda'at ciki misali ai a duniya masu za ta shige shayarwa ai a duniya za a yi za ta shayarwa to kuma an ce an je filin alkiyama eh mace mai shayarwa za ta yi gice ta yadda abin shayarwa ko kuma mai ciki ta haife cikin nata to mai shehu shehu yayi magana akan wannan wannan zai amku wajen wato tambayar Allah tabaraka wa ta'ala inda zai ce zai tambaye annabi Adam ya ce shi ne wannan zai afku yayin da Allah zai tambayi annabi Adam ne ce to a cikin wasu ƴaƴansa ka ware wanda za a aika wuta Rasulullah ya Adam sai Allah ya ce ya kai Adamu Rasulu labbaika wa sai ya sa'adaika ce amsawarka wal wa- wato arzikinka wal khairu wato alkhairi kullu baki ɗayan sai na ga ikonka yaqulu sai ubangiji ya ce rajulun zuriyatuka ba'athun nari ba a san lari wato ka fitar da aiken yan wuta daga cikin zuriyar ka ma'ana duk wanda za a kai wuta ka fitar da shi daga cikin jama'arka قال آدم sai annabi Adam ya ce ما بعث النار يا ربي ya ubangiji wanne ne abin aikawa wuta
قال kala sai ya ce كنت ألجئ tusumi ajin wata ajin wata tsora eh wato ɗari tara da tisin da tara daga kowane dubu wato a du- a dubu sai ka ce kwaya ɗaya sauran kuma su ne aike zuwa ga wuta ووالد من الجنة ɗaya kuma ya tafi aljanna إن ذلك to yayin wannan هو الولدان ya ƴaƴan ƙanana jinjira jirage ga suna yin burbura في شدة الفرح saboda tsa- tsananin firgita نعم وكان الخلق بالا أولادها wato ma abu mata ma abuta ciki su- wato su haife wato abin da yake cikin cikin su وتنزل المرضعة ولدها mai shayarwa ta manta ɗanta التي كانت تربئه wanda ta kasance tana shayar da shi ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan فقد الصحابة جميعا sai su habbai baki ɗayan su suka shiga kuka قال لهم الرسول صلى الله sai manzo عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su أبشروا ku yi farin ciki من ياجوج وماجوج تسعة مئة وتسعة وتسعون wato daga yaji da maji za a ɗau ɗari tara da tis'in da tara daga منكم واحد cikin ku kuma sai a ɗau ɗaya a tura shi aljanna فعلى هذا a bisa wannan ne كثرة الكفار wato yawan kafirai رحمة بالمؤمنين wato rahama ne ga muminai أن كل واحد domin kowane ɗaya daga cikin su يجد حلفا من da- الكفار wato lalla kulla wayin domin dukkan ɗaya daga muminai zai samu dubu daga kafirai
دوره من النار za su fanshe shi minan nar daga wuta على كل حال sai dai a bisa kowane hali هذا حول كبير wannan abin tsoro ne wato mai girma في الساعة wato raurawar ƙasa هذه
wannan أجل في الدنيا shin a duniya za a yi ta أم يوم ko القيامة kuma ranar alkiyama za a yi ta
فإن وقت الأمر والقيام الرئيس domin wato wani alhamdu wato haife abin da yake cikin ciki da kuma manta abun wato abin shayarwa wannan أنها خوالف أحوال في الدنيا sai ka ce kamar wa'annan halaye ne na duniya صحيح amma abu ce da yake ingantacce هذه الزلزلة يوم القيامة sun da cewa wannan raurawa ta ƙasa da za a yi to ranar alkiyama za a yi ta
نعم وأجر على آلة الأرض to sai fa abbara eh ta'jibi eh ta'jibi a bisa al'adar larabawa شد الأمر idan wato lamari ya tsanani
يسكونه بهذه الأرض yasifunahu bi hadhihi al-awsaf suna wato sufan tashi da wayannan sifofi أن بعض النساء ko kuma wato shashin matan يمدن قبالا wato sun mutu ne wato suna masu ciki ويغفرن- ويغفرن wani sharna kuma za a tashe su كما مدن kamar yadda wato suka mutu فإذا وقعت الزلزلة idan wato wannan wato raurawar kasa ta afko قد كل امرأة كانت حاملا حملها kowace mace ta kasance mai ciki sai ta jefar da abin da yake cikin cikinta ta haife shi لكن الزلزلة يوم القيامة sai da cewa wato raurawan nan ta ranar alkiyama ولكن الزلزلة يوم القيامة walakin na zanzana ta sai dai wannan wato wato raurawan ranar alkiyama ta ranar alkiyama ce لأن النبي صلى الله عليه domin annabi sallallahu alaihi wa sallama وسلم لأنه قول الله لآدم ya fassara shi da faɗinsa cewa wato ga faɗinsa ga annabi adam نعم أخرج من ذريتك بأس بأس ka النار fitar da wato aiken zuwa wuta ga yan ga cikin zuri'arka والناس يبعثون وقت الضحى wato mutane kuma za a tashe su lokacin walha ويقومون إلى القيامة za su tafi kuma zuwa ta tsayuwa alkiyama وقت الظهر lokacin sallar azhar وتوزن أعمالهم za a kuma auna ayyukan su waqtal asr lokacin sallar asr وتلقى الكتب za a ba da littattafai وقت lokacin المغرب magariba ويجوزون على الصراط za su tsallake siraki وقت lokacin الإنسان sallar isha هذا umirna bi iqamati saboda haka aka umarce mu da tsaye da wa'annan salloli hadhihi salawat wa'annan salloli yaqulu bainal abdi wa bainal fardhi zai wannan salloli za su tsare tsakanin mutum da tsakanin firgitan nan da ake faɗa tilka a sa'at wa'annan sa'o'i tilka yawm wannan yini
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد
wato wannan zala aya mai zuwa ta sauka kuma fil nazir bin al-harisi a cikin nazir dan harisi wato wa jama'atin da wata jama'a daga cikin kafirai shine ubangiji yake cewa daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya a cikin wato addinin Allah ba tare da ilimi ba kalu sun ce al malaikatu malaiku banatullahi aya ne mata na Allah wal qur'an qur'ani kuma suka ce asatirul awwalina karshe karshe ne na mutanen farko kuma wa ankarul ba'd din inkarin tashin alkiyama wato wa ihya man sara turabi da wani man sara turaban da kuma raya wanda ya zama turbaya suka ce duk ba za a yi ba wa yattabi kullu shaytanin marid wato kuma yake bi a cikin jayayyar tasu dukkan shaytani mai tsaurin kai
كتب عليه أنه من توليه فأنه يدله ويهديه إلى عذاب السعير kutuba alaihi an hukunta a bisa shedan Allah ya cewa shi man tawallahu ai duk wanda ya bi shi to zai batar da shi kuma zai kira su zuwa ga azaba a sai wuta ita ce wutar jahannama يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج to nan da Allah yake cewa waya hajihi ila azabi sa'ir shine wato wannan tahakkumi ne wato gatse ne wato gatse ne domin shiri ana wato shiriya ai akan cikin abun alheri ne shine ubangiji yake cewa ya ku wato mutane ana nufin mutanen maka in dai har kun kasance cikin kokonto daga tashin alkiyama in kun kuna kokonton za a tashi alkiyama to fa ku tuna mu dai mun halicce ku ai wato asalakum mun halicci asalin ku shine Adamu annabi Adam mun halicce shi daga turbaya sannan muka halicci zuriyarsa kuma daga dugon mani sannan kuma wannan mani muka sannan kuma muka halicce su daga wato gudan jini eh min alƙatin daga gudan jini wato jini sandarare eh sannan kuma daga tsoka wahiya lahamatun ita mudgatu wato tsoka ce gurgurin da za a tauna a haɗe wato abin surantawa wato mai cikakken halitta da watan kuma abin surantawa watan mai cikakken halitta to duk mun yi wannan ne linubayyana lakum dan wato mu bayani gare ku mu bayyana muku kud- kamala qudratina cikak ikon mu dan ku kafa dalili da ita bin tijair halbi cikin wato fara halitta ala ya arifi wato bisa wato mai da shi wato ku fi kafa dalili wato ku fi cewa Allah ne ya halitta da babu ita to wanda ya halitta babu ita kuma zai dawo da ita tunda babu ita ya yi ta to a kuma dawo da ita ai ya fi sauki a yi abin da wato ya fi sauki da a ce a yi abin da babu shi eh wanda ita ku fil arhami wato muna kuma wannan istinabi ne muna tabbatarwa wato a cikin mahaifa muna tabbatar da abin da muka so zuwa ajalin zuwa ga ajali abin ambato shine wakacin da zai fito daga cikin ciki sun ba nuhuri ku idan wakafin ya sai mu fitar da ku daga cikin wato uwayenku dukkan ma'ana a tsafanin kuna yara sannan kuma mu raya ku har don ku kai wato ƙarfinku ai wato alkamala wato ƙarfi wani wato kamala cika wani kuwata da ƙarfi shine tsakanin shekara talatin zuwa shekara wato arba'in a cikin ku akwai wanda ake matar da shi kafin ya kai wannan shekarun na ashaddu eh a cikin kuma akwai wanda wato ake raya shi ya girma ya girma har a mai da shi zuwa mafi kaskancin rayuwa ai a hasu mafi kaskancin sa min alharim ne daga tsufa wal kharif da riddigewa mutum ya tsufa ya tsufa ya tsufa ya tsufa har ya zama na wato yaro ma kankani ya ma fi kuma to sanin ma wato rayuwa dan wato wato dan wato san wato shi da kai la ya alama dan ya san sai abun ba da ilimin bayan wato ilimin sa tsara ikrimatu malam ikrimatu yace wanda ji ya zama da ya karanta alqur'ani ya san alqur'ani ba zai koma zuwa wannan hali ba eh ba zai zama yayi wannan tsufa ya rigice ya rijige ba kana ganin kasa kuma hamiza da ayya da ta san busasshiya to idan muka saukar masa da ruwa muka saukar da ruwa a kanta to shikenan sai ta motsi karaurawa shikenan wara wara bat ai istaba ta daukaka ko zadar ta karu kuma ta tsirar wato dukkan nau'i wato nau'i nau'i wanda yake a sanin kyakkyawa
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وكانت أبن أمدو من دقبات من بدء الخلق لكفارها حلتا إلى آخر إياء الأرض هايزوا كشر راية كسا بأن الله سبب سوى أبنجي شيني كبتت مدوني كما شيني كراية متتو كما شيني إيكو أبوتو كوانا أبوه وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور cewa kuma Allah wato cewa kuma sa'a alkiyama mai zuwa ce babu kokonto a cikin ta cewa kuma Allah shine zai tashi wanda shi yake cikin kaburbura wanda zal aya mai zuwa kuma ta sauka a cikin abi jahalin
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير yanzu mutane a kowanne da yake jayayya wato cikin addinin Allah ba tare da wato ilimi ba kuma wato ba tare da shiriya ba eh wato ba wata shiriya tare da shi wala kitabi wala littafi ba da littafi muninu mai haskawa lahu gare shi wato nuru alhu nuru wala kitabi wala wato littafi muninu mai haske ai wanda lahu nuru wanda yake wato da haske ma tare da shi
ثانية إذفه Yana da- يدل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الغريق yana mai karkata ibi gefansa ai lawiya yana mai karkata wa miki wato wuyansa ai takabburan nan girman kai an imani ga wannan imani wal adabu a lugar larabci abinda ake cewa adabu ai aljanibu shine janibi janibin an yi nuna a dama yake a usmanu ko a hagu to yayi haka ne liya dilla dan ya bata bil fadi kenan ko kuma liya dilla dan ya batar an sabilillahi gaban wato addinin Allah lahu fi dunya khizyun wato kunya na ta tabbata gare shi fi dunya a gidan a duniya ai azabun azaba shine fa qutila yawma badr sai a kashe shi ranar badar wani zai kuhu yawmal qiyamati azabul harir ranar lahira kuma za mu ɗanɗana masa azabar ƙonewa za mu sa shi a wuta al-ihra ko al-ihra ko ƙuna min nar da wuta kuma wani ƙallahu za a ce da shi ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد zalika wa sanaka bima qaddama ne zaka saboda abinda wato ka gabatar ai kaddamta hu saboda abinda ka gabatar da shi abbara anhu bihi ma ya tadiri anhu gare shi bihi ma da hannaye dole gare ma ba wani su ba domin yawan ayyuka a san ana gogayyata ne da hannaye to an maka haka ne saboda abinda ka gabatar kuma ka san cewa Allah ba mai wato zalunci ne ba wato lil adili ga bayansa Allah ba ma abucin zalunci bane balle yi musu azaba ba tare da sun yi laifi ba
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صابه خير اطمأن به وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين daga cikin mutane akwai wanda yake bautawa Allah ala harfin bisa kokonto harfin din nan ai sakkin kokonto fi ibadu ce cikin bautarsa ai shab- shab- shubbiha an kamanta shi bil hali da mai sauka ala harfi jabalin a gefen wato dutse eh fi adam sabati cikin wato rashin tabbatarsa to fa in asabahu khairun in alheri ya same shi ai sihatul lafiya wa salamatun da zaman lafiya fi nafsihi a cikin kansa wa malihi da dukiyarsa yadda ma'anna sai ya nutsu bihe da shi wa yin asabar mu fitinatin idan wata jarraba kuma ta same shi ai mihinatin jarraba wasu wato ai mihinatin jarraba wasu kuma da jinya shi nafsi a cikin wato kansa ma da yake zuciyarsa in kalaba ala waje sai ya nuna wato juya a bisa fuskar sa ma'ana sai ya nuna ai raja'a sai ya koma ila kufri ma'ana ya juya ya koma zuwa ga kafirci khasirar duniya wannan ya wato ya yi asarar duniya bi fawatu ma ma amaluhu minha da shuɗewar abin da wato ya yi burin sa min hada duniyar wal akhirata kuma ya yi asarar lahira da kubra da kafirci da kafirci wancanan ka shine wato kadewa mabayyani يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد yadu ai yadu man min dunillahi ma la yadurruhu ma la yanfa'uhu yana bautawa kuma bayan Allah ma la yadurruhu abinda wato baya cutar da shi illam ya abudu in bai bauta masa ba wa ma la yanfa'uhu abinda wato baya amfani da shi in abada in ya bauta masa ma'ana in ya bauta masa in bai bauta masa ba ba zai cuci da komai ba in kuma ya bauta masa ba zai amfana da komai ba wato zalika huwa dalalul ba'id wancanan ka wato da nisa ga biran wato gaskiya يدعو لمن ضر أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير yana wato bauta wanda wato cutarsa bi ibadihi to bauta masa akrabu ita tafi kusanci daga amfaninsa يدعو لمن ضره أقرب من نفعه يلا بوس.
لبئس المولى ولبئس العشير ita bauta wanda wato bauta masa nan cutarsa ta fi kusa gare shi daga amfaninsa idan ma an riya cewa wato akwai amfanin wato labi isal maula mai taimako ya mugunta wala bi isal ashir kuma aboki ma ya mugunta wato wannan waho shi wato wannan shi wanda yake bautawa da mai- da yake zaton cewa zai taimake shi to ba fa zai taimake shi da komai ba ba zai taimake shi da komai ba botan ma wato illa za ta janyo masa ba ba wani amfani za ta janyo masa ba eh Allah ya kai mu gobe Fatiha salatu zati Fatiha salatu al-Fatihi Amin Amin Fatiha